To, bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd barkanmu da dawowa a zagaye na hudu a daurar mu a cikin wannan littafi na ta'limul mar'ati wa atharuhu fi islahil umma ilmantar da mace da tasirin haka ga gyaruwar ita al'ummar gaba daya wadda ita macen rabin wannan al'ummar ce kuma ita ce mahaifiyar ɗaya raguwa rabin. So da haka ana da buƙatuwar rawar da za ta taka don ganin al'umma ta gyaru kuma ta kyautatu yadda ya kamata. Na'am, za mu tashi a shafi na arba'in da ɗaya ko? Bile ilimi tutsabbiqul mar'atu maqasidan nikahi. Na kawo wannan babi ne saboda muhimmancin da yake da shi wajen ganin an samu gida na tsatse. wato tarbiyyar ‘ya'ya, tarbiyya ce mai fuka-fukai guda biyu, duk yadda kai uba, kai tsayuwar daka wajen kawo halaliya da duk abin da ya kamata, amma ita ɓangaren mahaifiyar fuffucenta ba lafiya, to ba za ku iya cin nasara ba. To, amma idan aka ce kai ka tsayu ga wajibinka. dama baka nemo ba sai da kasan zaka iya tsayuwar ita din ma ta samu ilimi ta san manufar aura kuma tana tsabbakawa kuma a kai take saboda ilimi da tarbiyyar da ta samu ko ilimi da tarbiyyar da take samu to za ga an sami al'umma nagartacciya abinda muqaddimar mu ta kunsa haka ka'idar take tafiya duk sadda aka samu matsala ga mace to galiban akwai sakaci da matsala da aka samu ta ɓangaren wani namiji ko da a matsayin shi na uba ko yaya lokacin tana gidansu kenan ko a matsayin shi na miji lokacin da ya auro ta kenan ko a matsayin su na ƴaƴa lokacin da ta haife su kenan to idan aka ilmantar da mace ilimi na shari'a ilimi ingantacce daga maɓuɓɓugar shi za ta tsabbaka manufofin aure me manufofin aure suna cewa a dunkule manufofin aure guda uku ne a dunkule mace na yin aure ne don wa'annan abubuwan uku kai ma kana auro mace ne don taimaka wa'annan abubuwa guda uku in ba za ta iya su ba kawai sai ka je ka siyo robot kana shiga intanet ga sunan ana ta siyarwa ko har da masu canza hoto in kana so ta zama balarabiya farar fata jar fata kenan in kana so ta zama farar fata ka taɓa wata na'ura ko wani ɗan maɓalli, in ma black beauty kake so ta zama ‘yar Afirka, duk za a iya, in Hausa kake so ku rika hira da shi to, amma dai Robert ba mutum bace yayi, tarbiyyar ita ma ba tarbiyya take da ita ba ma mutum bace. Ya durun nikahu fi salasati makasida ijmalan, aure na zagayawa a cikin manufofi guda uku, wahiya az-zurriya, me manufar aure ta farko dan a samu zurriya daga aslan ana aure ne dan a samu zurriya shi yasa nabi ta tazawwajul wadudal walud in kun tashi auren ku da auri wanda suke haihuwa ku auri wanda suke haihuwa na biyu al khidmatu lizawji manufa ta biyu ta aure shine dan mace ta rika wa miji hidima malam zaka wa aure ne dan ka samu saukin wasu abubuwa teburin mai shayi farkawa da asussubahi a ka same maka aiki ta wanke kaya ta goge ta shirya abinci ta polish din takalmi in ma garejin ku na gida ne ta kunna mota ta womin dinta ta zo da ce ranka ya dade komai is ready yawa dina cikin ayyukan ta ko in kai bacci ta kashe rediyon ka kai ya ci batar ta rika duba embata ta rika control duk aikinta ne securitin gida rika bibiyar CCTV mai ke kaiwa da komowa in an kunna wani abu ya kara kar a rude komanda in ci duk da sa baki da ai da hidima ci da hidima ci kadangarin bariki ne suke takatta hidima manufar aure ta biyu kenan manufar aure ta uku shine almut'a dan su jiyar da juna daɗi. wa'annan manufofin mace za ta yi ɗabbaka su ne in tawo ilimi wa hadhihi al-maqasid tatamassalu fi kauniha maqasid diniyya aw maqasid ijtima'iyya aw maqasid nafsiyya inna al-mar'ata al-muslima al-muta'allima tusahimu fi tahqiq hadhihi al-maqasid min khilal dawriha fi bina'i al-usrati wal hifaz 'alayha wa tarbiyat al-abna'i wa sawn al-a'radi wa tahqiq as-sakani wal mawaddati war rahmati bayna az-zawjayn wa bil 'ilmi tusabu 'alayha in te wa'annan ababen bisa ilimi har lada za a bata ta ce to ke an baki lada saboda hidimar da kika yi wa miji ke an baki lada saboda zurriya da kika samu daga aure da kika yi me maqasidu diniya na aure taqiqul iffati wal bu'di an zina daga cikin manufar aure shine dan a samu kamewa da nisantar zina kin ga idan kika yi aure daga cikin manufofin kada ƴaƴanki su zama kadangarin bariki to amma ba za ki gane haka ba sai kin yi ilimi shi yasa za ki kame kai dan ƴaƴanki su kame haka Imam Shafi'i yace uffu ta uffu nisa'ukum fil maharami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi yace ya iyaye ku kame sai ƴaƴanku su kame ku nisanci wannan mugun aikin da bai dace ga mai sunan musulunci yayi ba inna zina dainun zinan nan da ka gani bashi ne fa in aqarratahu in ka karɓe shi ka ci bashin shi kanal kaza fi ahli baitika fa alami a zurriyar ka sai an biya mai yazni bi imra'atin bi alfai dirhami fi baitihi yuzna biduni dirhami wanda ya biya ma wata kuɗi suka je hotel dinari dubu a gidan shi za a yi zina da yashi a kyauta shi yasa limamu ibnu al-qayyim yake cewa in kika zama baki da kamun kai a gidan aure to kina gadar da wannan mugun halin ne a zurriyarki har mataki bakwai duk wanda ta yi zina ko abin da ke da alaka da haka ki rika magana da wasu samari ki rika chatting ki rika raye-raye da maganganun banza a social media tiktok waye-waye da sauransu to a zurriyarki za a rama ko a 'ya'yanki ɗaya kenan ko a jikoki ko a 'ya'yan jikoki ko jikokin jikoki su ne ta taɓa kunnu ko? Ko inhuhu, ko ‘ya'yan inhuhu ko jikokin inhuhu. Mataki bakwai sai an rama, sai ta ga wata yarinya nagartacciya, amma sai ta yi zina. Uban mutumin kirki, uwar mutum, wai me ya faru ne? Ku bincika kakanta na biyar. Ku bincika kakanta ta biyar, ‘yar TikTok ce, kin kashe ta bayan kina kabari. Daka manufofin auren su samar da kamun kai, ki zama mai kamun kai, sannan alhifazu alal ansab, sannan a tsara nasaba. Duk ‘ya'yan da za ki samar wanda za a alfahari da su ne ba ‘ya'yan da za a riƙa gudu ba ne, azzawaju huwa tsariƙu shar'i li injabil auladi wal atfal da sauransu. Taqiqul ibada, tabbatar da ibada, saboda aure ibada ne. Ba hidimar da zaki wani namiji ki samu lada in ba auren aka yi ba. sannan al-maqasidul ijtima'iyya akwai manufofi na zaman tare akwai bina'ul usra dan a gina iyali ke akwai gudunmawar da zake bayar miji ma akwai gudunmawar da zai bayar bal shine jagora ku haɗu a samar da zurriya ta gari akwai tarbiyatul abana'i ƴaƴan nan ya za a tarbiyantar da su al-mar'atu hiya al-murabbiyal ula lil abana uwa ita ce malama ta farko mai karantarwa a musulunce nan wata makala ce da ya bata suna daurul ummahati fi iktishabi mawahibil abana yadda ake gano baiwar ‘ya'ya ma ‘ya'ya, to gaskiya mata ke iya ganowa, uba galiban bai ganewa. Ke za ki ta sa wa yaran ido, wane ne zai ƙware a fiƙihu, waye zai ƙware a hadisi, waye gwani a ƙur'ani, waye gwani a tafsiri ko usulul tafsir, waye gwani a larabci, waye gwani a ilimin boko, haka ake yi. In mai gida da sai ki ce to, yau bari mu tattauna, shi yasa ake so a rika zama ana tattaunawa. Ai da ai gwamnati kullum a mitin take. ba ma'aurata ma gwamnati ne shine shugaban kasa ke taimakiya ministan abinci ministan kuɗi ministan kitchen ministan tsaro duk fa ke ce fa da wayannan mukaman kike ce to yaran nan ka fahimci kaza kaza kaza yaran ko bakwai amma biyu ne masu kokari a boko ta fi nono fari biyar fa islamiya suka fi mai da hankali a mai da su islamiya kuma ta ta arhama su kuma biyun nan su je su yi bokun Allah ya sa albarka amma kana ce sai kowa yayi sai ta ƙure a ankara lafil iri wa lafil nafiri ba tsuntsu ba ta ruku to daka daga cikin tasirin ilimin da zaki samu ku zauna a tarbiyantar da ‘ya'ya, sannan takwinul mujtama'in sali da miji da mata ne in sun yi aiki da iliminsu za su samar da al'umma ta gari, akwai hibzul ara daga cikin manufin aure akwai tsare mutunci, azzawaju ya hamil mar'ata minat ta'arrudi lizulmi wal ihana. In mace ta yi aure za ta iya tsare kanta daga wani abu na zalunci ko wulakanta kai wa ya fizu wa ya fazu karamataha wa irdaha. Auren zai tsare mutuncinta da darajarta. Al-maqasidun nafsiyya akwai maqasidun na zuci daga cikin manufofin aure wanda zuciya ke amfana shine as-sakanu natsuwa wal mawadda da kauna war rahama da tausayi min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma miji da mata su samar da tausayin juna da kaunar juna ilimin kuma shi zai bayar da haka taqiqul istiqrarin nafsi a samar da kwanciyar hankali a gida saboda in aka ce ana faɗa tsakanin miji da mata ‘ya'ya ne ke shan wannan mummunan sakamakon a shi'uru bil aman kowa ya ji cewa yana cikin aminci kai ka san cewa in dai ba ko ba ka nan in matar ka na nan ba ka da kes ke ma in ba kya ko ba kya nan in mijin ki na nan ba ki da kes haka ake so azzawaju yamnahu almar'ata shu'uran bil aman wa thiqati bin nafs shi aure shine zai baiwa mace jin cewa tana cikin aminci da kwanciyar hankali wa yusaiduha ala muwajahati tahaddiyatil haya wanda wannan zai bata dama ta fuskanci kalubalen rayuwa asaru ta'limil mar'ati fi tahqiqi maqasidin nikah manufo abin nan alamu ko tasirin ilimi wajen tabbatar da manufofin aure idan mace ta yi ilimi tun tana karama ta samu tarbiyya to alamun ta samu tarbiyya za ga husnu ikhtiyariz zauji in ta zo zabar miji sai ta tantance ko dai mijin da ta zabo da kanta ko mijin da iyayenta ko malamanta suka zabo mata ko kuma duk mijin da ta samu zai zama abinda wasu ke kallo na tarkacen duniya ita ba shi take kallo ba amma za ga kawai sai a daga wa zai sai mata jiya nake ko wa zai kai ta umara kuma ita ba za ta yi girki ba ita wace ce ita menene ita menene ba ta san to wannan yana nuna ita jahila ce in ta yi ilimi za ta zauna ta ga wai shi auren me manufar yin ita manufar za ta bada irin mijin da za a aura kuma yanzu idan kana so ƴaƴanka su zama masu tarbiyya akwai matar da za ka aura idan kana so ƴaƴanka su zama ƴan duniya ko da in da gudu ma da ka auro ta ma ai an gama ai ba sai ka ma roki Allah ba an gama kawai kaga ka hango ta a labari na ta zagi ubanta ta zo ta shiga fim kuma kana sai ayanka su rika zagi ga wannan kawai zaka auro ka ce ke da ce kai da haƙora na talatin da biyu ka ganni wayewa kuma ni nan da ka ganni shedan ma hassari yake sai aka yi da ita to ke ma idan kina sa ki zama nagari akwai irin mijin da zaki aura in kuma kina so zama irin lafil iri wa lafil nafir ne ga sunan a banza a titi akwai irin mijin da zaki aura wanda shi kawai ga yanan lafi amalin duniya wa lafi amalin akhira to alamun mace ta kunkwadi ilimi za ta iya zabar miji abu na biyu husnul mu'asharati bil ma'ruf mace za ta iya mu'amala da da kyautatawa akwai zamantakewar aure da mu'amala isharatun nisa daga alamar bai haƙi ne ke littafi ishiratun nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf aka umarci maza su yi mu'amalar zamantakewar aure da alkhairi mu'asharatu zawji bil ma'ruf wa taqdimun nushila wa tahalli bis sabr wal akhlaqil hasana idan mace ilimi za ta samu haƙuri da juriya da iya mu'amala da miji na uku tarbiyatul abana ya tarbiya saliha za ta tarbiyatar da yayin tarbiya mai kyau alhifazu ala baitiha wa usratiha za ta baiwa gidanta da iyalanta tsaro da kariya التعاون مع الزوج في تحمل المسؤولية sannan za ta haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe tare da mijinta don ɗaukan nauyin gida ya za mu tarbiyyantar da 'ya'yan nan ya za a yi kaza ya za a yi kaza daga nan sai ki ga gida ya ginu wa'annan duka suna nuni ga in mace ta samu ilimi ko aka ilmantar da mace wa'annan sakamakon da a samu amma da kin ga ana hayaniya kin ga ana sakin ‘ya'ya ko ana ba su kariya ko ana rena miji ko yara sun taso ba tarbiyya ba su iya magana ba ba su iya mu'amala ba ba su san haƙƙin Allah da manzon shi ba uwar ce aka fara samun matsala bayan mijin ya samu matsala wanda shi ma bai iya zabar mata ba to sai alwasayil khitamiyyal mufida fi ta'limil mar'a wasiyoyi na ƙarshe waɗanda zamu iya samu game da ilmantar da mace wasiyoyi ne masu amfani waɗanda in dai an ilmantar da mace lallai za a same su can yake cewa tatazammanul alwasayil mufida li ta'limil mar'ati iddata jawani wannan ya kunshi wasu wasiyoyi masu amfani game da ilmantar da mace min hatta akidu ala ahammiyati ta'limi shar'i wayannan wasiyoyi za su nuni ga bukatuwa mai kwari game da muhimmancin ilmantar da mace ilimi na shari'a da fahimi umurin dini domin ita matan nan ta fahimci al'amuran addini wa tashji'iha ala talabi da ilimi da zaburar da mace ga neman ilimi wanda galiban zaki ga na yadda duk ana zuwa makaranta amma yanzu misali baitin makarantar da yake zuwa a makarantar awa nawa kike muna da awa 24 a rana dare da yini tsakanin ki ga Allah awa nawa kika ba ilimi islamiyya da yana fara takwas na safe ko goma a watse kamar yadda kuke cewa watsewa wance ni dai ban cewa watse goma goma a tashi gaskiya gara a tashi in aka watse ba a cika dawowa ba to goma a tashi kin ga kin yi awa biyu ko gashi malai yana ta maganin wasu na surutu a cikin awa biyun nan kin je gun mai gyada kin je gun mai tarugu da shambo kin je gun mai alayyahu da albasa lawashi kin yi surutu mu cire minti 40 ko mu cire minti 20 a hanya da tahowa da waye minti 20 awa ɗaya da minti 20 kika yi kenan sannan kika koma a gida kika rataye jakar kamar mace mara gata fatazaru hakal mu'allaka haka zaki rataye jakar alhali ba haka ya kamata ba ai da kika je makaranta kika wo karatu karatu sai da bita sai da bita ilimin ki zo ki bude ga hanyoyi wayannan amfanin wayannan wayoyin ai darussa ne na ilimi akwai wancan malami ya sa wani littafi yana karantawa kina bibiya akwai darasi a ƙasa girkin zamani na yanzu bai kamata ya zama mai cimma mace lokaci ba girki ne shi ma digital artificial girki ba wani bata lokaci iyayenmu ne suka wahala ko tun sha biyu su ɗora miya abincin miyar abincin dare tun sha biyu na rana da itace ɗaya itace biyu suna yi suna izawa ba za a kaɗa ba sai bayan magariba tuwo tun bayan la'asar za a sa a sa mashi wuta kaɗan ke ko yanzu alhamdulillah ga silinda ƙure ta zaki ɗari da ashirin gyaɗa ta yi mai in ta ƙi ta sha matsa ruwa ya san ya zafi in ma bai yi ba kaɗawa za a yi kai za a kawo ihu ta taso ga shi nan ba to kin ga yanzu girki ba zai zama abin nan ba to mace ta zama ta shagaltu da harka ta ilimi iliminki wanda zaki je ki koyo da wanda zaki zo ki bita da wanda zaki bibiya a social media da wanda zaki rika yi da kanki sai yasa ki samo jarin muraja'a ƙa'idojin karatun larabci, ƙa'idojin imla'i da sauran suke ƙoƙari ki iya wa'yannan. In kika iya wa'yannan an samu jari ƙwarai. Ya ce, wata shi oha ala talabil ilmi fi muktalafi fi muktalafi almajalat ma alhifazu ala al-akhlaqi wal qiyam al-islamiyya wa tawjih halis istighlal al-waqti wa istismari kulli daqiqatin min umriha fi ma ya'udu alaiha bin naf'i menene wasiya ta ƙarshe fahamu umuriddin karantar da mace zai ba ta damar ta fahimci al'amuran addini ta'limul mar'atil muslimati asasiyun li fahmi ahkami diniha zai ba ta dama ta fahimci addininta khassatan ma yata'allaqu bil ibadati wal mu'amalat al khassa bil mar'a musamman abin da ya shafi mata zalla kaman tsarki al'ada da sauransu was salatu was siyami wal haid wan nifasi wal zawaj wal talaqi wal iddati wa ghayriha shi ya kamata mace ta san wa'annan ka'idoji da hukunce-hukunce duk yadda zaki fatawa a amsa maki ba zai kai kuma ki je ki koya a baki daga tushe ba na biyu ta jannabu loqoyi fil akata in mace ta yi ilimi zai taimake ta ta samu kariya daga aukawa ayyukan sabo da kurakurai min khilal al-ilmi shar'i yumkinu lil-mar'ati an tumayyiza bayna sahihi wal batili وتتجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة في أمور الدين مما يحقق لها استقامة في سلوكها وعباداتها tashji'u talabil ilmi in mace ta shiga da'ira ta koyan ilimi ko aka ilmantar da mace zai zabarar da ita ga ci gaba da neman ilimi fi muktalifil madalat a fagage mabambanta an koya mata hadisi da fiqhu da aqida za ta shiga hadisi usulut tafsiri da sauransu akwai a ƙarƙashin wani akwai tanmiyatul qudurat talimul mar'a fi muktalifil majalat sawa'un kanat ilmiya aw adabiyya aw fanniya yusa'idu ala tanmiyati qudaratiha wa maharatiha wa yaj'aluha qadiratan ala al musharakati fa'ala fi bina'i fi bina'i mujtami'iha wannan zai bata dama ta samu iko da yanayi na ganin ta bada gudunmawa wajen gina al'ummarta yanzu matsaloli da ake samu a gidaje wanda su suke fitowa kan titina har su sukan shiga masallatai da makarantu to daga gida in kika yi ilimi zaki samu kariya daga fitowar irin waɗannan daga gidan da kike so da sai ya zama baki da matsala ta nan muwakabatu tatawurat mace in ta yi ilimi za ta iya tunkarar ababe na ci gaba fi zillat tatawuratis sari'a allati yashhaduha al'alam ci gaban da duniya ke samu yanzu zaki iya rayuwa da wannan ci gaba kuma ki amfana da ci gaba yanzu ababe sun duniya ta ci gaba fiye da yadda al'amura mu mu suke a nan wajen mu lura da kila gwamnatocin mu shugabannin mu sun kukkulle mana amma kasashen da suka ci gaba an ci gaba har abubuwa na lafiya abubuwa na rayuwa abubuwa na ayyukan yau da kullum na'urorin da muke amfani da su galiban sai sun yi shekara goma ashirin a wasu ƙasashe sannan za su iya zuwan mana nan amma wasu abubuwan suna zuwa mana yanzu da wayar nan zaki abubuwa na ilimi masu tarin yawa yanzu wannan AI din ChatGPT AI waye ta shi maka abubuwa da yawan gaske silahun ne zu haddaini takobi ne mai kaifi guda biyu to zaki amfani da shi wajen ya ilmantar da ke ki samu wayewar kai yanzu misali a AI din nan akwai masu Hausa ko zaki iya zuwa kawai a bangaren harkar tattalin arzikin ki zaki amfani da shi zaki iya tunanin ki ki ce to wai yanzu eh ya za a yi a rika busar da kabeji ko kuma garin kabeji a shanya shi ya bushe a nika kuma daga baya a dawo da shi a yi recycling din shi ya amfani ko kuma wai akwai bara an ta cin ganyen dankali ko da alayyahu ne kowa ya suka yi tsada amma bana ba a ci sosai an samu sauki to wai wai me fa'idar haka ko kuma abin da ya shafi tarbiyyar yara ina da yaro kangarare ya ake tarbiyyar kangararin yara ne in kika shiga ya inda Hausa ne zaki iya bashi ina son cikakken bayanin yadda ake busar da sarrafa kabeji in kika sa ma a chat GPT ko AI in ma kin ga dama zaki ce mashi kuma ina so a yi man bayani tare da bayanin inda aka ciro bayanin kuma ina so ya kai shafi arba'in kina tura ƙasa da minti ɗaya zai ce maki ga bayanai nan kuma har da references ɗin littafin da ba za ka iya samu a wani wuri kin ga kin ci gajiyar wa'annan to wa'annan abubuwan na zamani ki ci gajiyar su iyayenmu da sai da safe lokaci a shiga rumbu ko a ɗauko dami ko zangarniyoyi a niƙa mata zangarniyar gero ta tafi turmi ta sissike ta sheƙe ta ɗaure ƙaiƙayin in mai gida ya dawo a bashi kayan shi zai ba dabbobi ko zai sayar sannan ta tafi turmi ta koma wani turmi dai har ila yau ta surfa gero ko dawa sannan in ta gama ta sake komawa turmi ta daddaka ta kwankwatsa shi sannan ta tafi dutsen niƙa ta bin farko bi na biyu bi na uku a ware na fate a ware na kunu a ware na tuwo sannan ta yi tuwo kuma ta ji motsin mai gidan ta tare shi a ƙofa tana gode mashi ma da ya kawo hatsin ta motsa jiki ta samu lafiya shi yasa ba hawan jini ba olsa ba cutar hanta balantana ta koda to amma mu yanzu duk na'urori sun zo ko to a ci gajiyar su a haka ba a ce to in ma sussuka ne a nemo injin sussuka fur ya sussuka fur ya surfa fur ya nika in ma da wanda za a watsa mashi tsabar a ce waina irin ta bauchi waina irin ta zariya ya fito da su subu subu inda shi ku siyo ya halasta ko a watsa mashi masara a ce tuwo cikin minti bakwai daga yana zaɓar ya ya nika ya waye yi waye yi tuwon ya tambaye ki malmala wace iriya medium ko waye duk a baki inda na'urar ta a siyo ko irin gadon nan mai mutane tausa ko wani gado mai tsada na mawadata ya dade a waje mu har yanzu bai zo ba in ka zo ka faɗa in garin ana zafi sai kunna maka AC in sanyin ya dame ka ko temperature gari ya canza sai ya gyara temperature don yadda ba za ka cutu ba in ka farka sai ya gwajin jininka eh jininka yanzu yana level kaza da kaza sugar ka tana level kaza da kaza zuciyarka na buƙatar a duba a babin shawara a sai magani kaza da kaza likita in ka yi aiki ka gaji ka danna dan wani abu ya dan rika mammatsa maka gabobin ka yana maka tausa har kai bacci irin yadda ake lallasar jinjirajirai sabbin haihuwa in yana da irin wannan gadan a hau to duk wani abu na ci gaba a san da shi a sai da za a amfana da shi to shine yake magana anan muwakabatu tatawurat alhifazu alal akhlaqi in mace tayi ilimi za ta samu kariya daga dabi'u wal qiyamul islamiyya at-tahalli bis sabr zaga mace tayi tayi ado da hakuri uwa ba za ta zama uwa ba sai ta zama mai hakuri na ƙarshe matar aure ba za ta zama matar aure ba sai ta zama mai hakuri na ƙarshe miji ba zai zama miji uban ƴaƴa ba sai ya zama mai hakuri na gaske to mace in ta yi ilimi za ta iya haƙuri, za ta iya kamewa, sannan a tawadu'u wal bu'udu anil kibar, mace za ta zama mai kaskantar da kai, mafi girman abin da ke kashe mata a gidan maza girman kai, ki rika wa miji girman kai, ki rika nuna ƙafafa da isa, to kewa ce ce, ke ba kowa ba ce to in mace ta yi ilimi za ga ba ta girman kai. sai tawadu'u sai kaskantar da kai sai kaza sai kaza na uku at-tahdhiru min al-ghibati wan namima idan mace ta yi ilimi zaka ga bata giba aibata mutane zaka ga bata aibata mutane bata annamimanci yajibu alal mar'ati tahdhiru min an tuhaddira an tahdhira min al-ghiba wan namima wa anta tajannaba al-hadith an al-akharin bima yakrahuna wa anta tajannaba al-wuqu'a fil kadhib na hudu istiglalul waqt yawa idan mace ta yi ilimi za ta tsara lokacinta, ba a hana ku yi hira da wasu ba, ba a hana ki baƙi ba, ba a hana ku tattauna ba, amma ki tsara wa kanki lokaci. Lokacin aikin miji daban, lokacin kula da yara, yara ma ko da yaushe lokacin kula da su ne, za ki iya haɗa ayyuka da yawa. Na karanta a cikin wata baiwa da Allah ya yi wa mata wadda bai wa maza ba. Galiban mata sun fi iya haɗa ayyuka da yawa a lokaci guda. kuma kowane yayi daidai sabanin namiji galiban maza mu iya hada bubi ba galiban fada ake yi amma mace za ta iya hada tana girki tana wanki magabata sun ci gajiyar lokaci ko mai hankali yana cin gajiyar lokaci bari ku je in kina so ki more wa gajiyar lokaci ko yau lahadi ko fitar da ajanda daga yau daga gobe karfe shida na safe har zuwa jibi karfe shida na safe ɗauki takarda ki rubuta abubuwan da zaki daga karfe shida zuwa shida da minti goma me zaki an gama asuba a lokacin ko to a lokacin sai ki fitar da aikin da zaki shida da goma zuwa shida da rabi shida da rabi zuwa bakwai bakwai zuwa bakwai da rabi bakwai da rabi yara sun tafi makaranta kin ga a wannan tsakanin akwai kula da yara akwai kula da mai gida akwai kula da iyayen mai gida akwai kula da masu zuwa su sai wasu kaya da kike siyarwa duka wannan zaki sa sa ajanda ki tsara yadda zaki yi in yara sun tafi makaranta mai gida ya tafi wajen aiki ko ina ne me a gaba kafin ya dawo zaki karanta izu biyar zaki karanta hadisai ashirin zaki karanta littafi shafi uku zaki saurari lacca a Qur'ani kila a hadisi a tarihi a sira da sauransu na awa ɗaya ko awa biyu sannan zaki girkin rana sannan za ki wanki naki ko na mai gida in sun kawo wuta za a yi guga in ba su kawo wuta ba za a yi wani aiki madadin gugar in kika tsara haka har zuwa ɗaya daga ɗaya zuwa biyu har zuwa shida na jibi ki bi shi ki gani to za ki ji har jikin ki kin fi jin cewa ba dama ne inda lokacin bacci har shi ki sa ai yana da kyau ba an yi hutun makaranta ba yanzu har yara ki rika tilasta musu sai kun yi bacci da rana sai ki ce za ki gama abinci karfe sha ɗaya da rabi kina gama sha ɗaya da rabi kowa a sasan a ɗakinki sai ya zo ya kwanta ko ba zai bacci ba ya kwanta a kashe tv a kashe rediyo a hana su kayan wasa a hana kowa taba waya ku kwanta tun sha ɗaya da rabi har karfe ɗaya ɗaya sai a tashi a yi alwala a je a yi sallah daga nan kuma in an dawo a zo a ci abinci ana cin abincin ana tattaunawa daga nan a yi to yara za su je su yi wasa ko yara za a aike su in so samu ne wasan su yi a gida ana kallon me suke yi to in kika tsara wannan lokacin shikenan al-Imam al-Bukhari ya ci gajiyar lokaci Muhammad ibn Suhunun yana da wata kuyanga da ake ce mata Ummu Mudab saboda ya samu sauki sai ya auro kuyanga kuyangan nan za ta kawo mashi abinci galiban baya ci sai ta yi mashi kuka ita ta zauna ta fashe da kuka sai ya dauka ya ci al-Imam al-Bukhari matai za ta kawo abinci da safe yana ta kwafe hadisai ta kawo da rana yana kwafe rubutu ta kawo na dare na rana na nan in ta kawo na rana sai ta dauke na safe in ta kawo na yamma sai ta dauke na rana sai can ta je ta yi baccin ta sai sha biyun dare ko karfe biyun dare sai ta taso sai ta cimma abincin na nan bai ci ba rabon shi da abinci tun kusan jiya kamar yanzu ce dan girman Allah ka tsaya ka sai ta mai kuka sannan sai ce to bari in ci sai sai dan dauka sai ya dan ci yace wasu hadisai ne nake so in gama kwafewa Muhammad ibn Suhunun akwai ran da yazo tun da ya dawo farkon dare yake kwafe rubutu ta aje mai abinci ya ki ci sha ɗaya ta dawo bai ci ba karfe ɗaya ta taso bai ci ba uku na asuba bai ci ba hudu yace mai gida don girman Allah ka ci abinci ya ki sai ta ta yanko loma tana bashi yana kwafe rubutu yana ci can wajen asuba yace alhamdulillah ya gama kwafe rubutu kenan to umma mudam ta zo da gudu labbaika wa sa'adaika yace a bamu abincin nan mace na gama kwafe rubutun nan ta ta da zaka cinye yace wallahi tallahi wannan na ci ba amma tun da ya shiga zai amfani saboda tsabar kiyaye lokaci ibnu asakir in aka gaice shi daura aure haka yake rike littafi haddathani fulan qala akhbarani ba ga takara maka lafiya ba halitta ne daura aure ba fitina ce ta mutane in kake zuwa ce baka da kirki an halice ni in yi karatu ne in zai shiga bayi yashi yake nuna ma inda ya tsaya a rubutun yace mata kin ga na tsaya a hadisi na 320 ci gaba yana bayi yana ji ya ce wai yana tsoron kada ya je lahira Allah ya ce mashi zo ka ban lissafin awoyin da na baka daga ciki ya lissafa mashi wai yayi minti biyar a bayi al-Imam Malik malamai da suke tare sun ce so biyu yake shiga bayi a sati a sati so biyu ke so nawa kike shiga bayi wata ba yanzu in ta je wanka wai bayin wasu hada irin kofunan nan ko wai na watsa ruwan wanka wani sai awa ɗaya na wanka kuma har yanzu in ya fito dai ga mu dai irin bin dai baƙaƙen dai ba wani canji Al'imam Malik in ya shiga bayi yau litini, a yau lahadi ko? Gobe litini ba zai shiga ba, talata ba zai shiga ba, ƙila sai laraba ko alhamis sai ya shiga, daga nan kuma sai rana ya ce yau lahadi. Saboda baya cin abin da ma zai fitine shi, in ya tashi da safe samu wasu dabine masu kyau guda biyu, da wani kofin ruwa ɗaya, sai Allah ya kai mu gobe kuma. amma ke na ganki da gwangwanin dabino wannan na tofin ne sai ba an gama ta da hankalin taliya tana ɗora da dabino gwango ɗaya su ko gwango ɗaya sai wata ana ci to a takaice dai ki san daga cikin amfanin ilimin da akwai maki ki san kimar tsara lokaci tanzimul waqt yajibu ala almar'ati an tata'allama kayfiyat tanzimi waqtiha wa an tastagilla kulla daqiqatin fima ya'udu alaiha bin naf'i wal fa'ida in kika tsara lokacin ki zaki ci gajiyar shi tajannubu ida'atil waqt mace in dai ta yi ilimi ta nisanci bata lokaci yajibu al mar'ati an tatajannaba ida'atil waqt fil lahwi wal la'ibi kada ki biye wa games da wasanni wa an tahrisa ala istismarihi fi ma yanfa'uha fid dunya wal akhirah na biyar ahmiyatul qira'a wal ittila ki baiwa karatu muhimmanci bari yi tambaya yanzu ana akwai da wannan littafi ko da kewa aka raba ko sai nan aka raba amma kamar wannan littafin shafi hamsin akwai wadda ta taɓa ɗauka ta sauke ko ba za ki gane me ake cewa ba kawai ki ɗauka ki ta karantawa ki ta haɗa baki kar ki damu da ce akwai kalmar da baki sani ba haka ake so alimamu shafi'i ya ce duk ɗalibin Allah da annabi na gaske ba mayaudari ba mai so ya shiga aljanna a banza zai karanta shafi hamsin kullum ƙur'ani shafi ashirin izu biyu kenan saura shafi talatin ko to wannan shafi talatin ɗin hadisi tauhidi fiƙihu sira arabiya jarida majalla har littafan soyayya musamman irin na larabci ai har su ba za a hana karanta ba ko zaki karanta alko laila wa laila dare dubu da ɗaya labarin shaharizad sai ta shiru daga barin labari mai daɗi ga labaran kalila wa dimna soyayya tsuntsaye ga labaran akhbarul hamqa labaran dolaye na buna da jauzi ki ɗauka ki ga ana baki falsafa ta sanin ɗan adam a ce in kika ga wata da hanci dunkulalle to halinta iri kaza da kaza da kaza kenan in kika ga wata da babban wani yatsanta ya dan kera sauran to za a faɗa maki irin halinta a wannan yanayin zaki iya gane doluwa zaki iya gane muguwa haɓarauniya zaki iya ganewa shi dai ba zan faɗa ba ba a jin mutu uwar sarki a baki na sai dai in ce an yi rasuwa a can wajen in ka je ka gani uwar sarki ce ta rasu kai ka faɗa na sai ka shiga koma to ana so ki mai da karatu ya zama wanki wata ɗabi'a ki ƙware ki saba tausi'ul madariki ki faɗaɗa wurare da fagage na karance-karance mutaba'atul mustajaddat ki rika bibiyar ababe na ilmantarwa da suke da gudana da ababe na ci gaban zamani da suke da gudana misali yanzu duk littafin da kike so wani malami ya karanta shi sai ki sauke littafin sai ki buɗe littafin sai ki rika bi na shida daurul usrati fi ta'limil mar'a rawar da iyalai za su taka wajen tarbiyyantar wajen ilmantar da mace ƴaƴanki akwai gudunmawar da za su baki wajen ki samu ilimi za ki ga yanzu kila kina da yadda ta fi ki hadda ki ce ta zo ta zama ita ce malamar haddai sai kin fita hadda in dai kin tsaya kin yi da gaske ai ba za ta so baki ci ba ai ba za ta so baki iya ba ɗanki ya sa maki littafi mai gida ma ya sa maki wata ƴarki ma ta sa maki shekara biyu uku hudu biyar daga in kema baki zama irin su mahaifiyar wa'incan zarata da muka bada misali da su ba tawfirul bi'a almunasiba samar da gida wanda ya dace da ilimi wanda ya dace da koyo yajibu alal usrati an tuwaffira lil mar'ati bi'a almunasiba li talabi ilmi ana so kowane gida ya samar da tsari na neman ilimi ga ƴaƴa mata sawa'un fil manzili aw kharijihi neman ilimin nan a gida ne ko a wajen gida wa an tushajji'aha ala tahqiqi ahadafiha a kuma karfafa wa mace gwiwa wajen tabbatar da manufofinta amma wannan kuma ba zai faru ba sai kin samar da manufofinki ki a matsayin ki ta mace kila baki da manufofi amma yanzu ya kamata ki je ki fitar nan da Ramadan kina so a Qur'ani ki iya kaza ki haddace kaza ki karanta kaza a hadisi a fiqhu a sira a tauhidi a arabiya a kwarewa da wayewa da sanin duniya haka a girke-girke. Daga ce abinda mata suke da rauni a wannan lokacin kwarewa a fage na girke-girke. An tambayi wani balarabe, wai mai mace za ta yi ta saya mijinta, ya ce wallahi wasu ‘yan abubuwa ne ‘yan kaɗan, na ɗaya ta iya magana, na biyu ta iya girki, na biyu ta iya ado, na uku kenan ta iya ado, na huɗu ta iya yanga. Amma ki zama a gida kaman ka tafi da Mozart cat, a to bai za ku daidaita da miji ba. in ɗauko mashi abinci za ki bankaɗe shi a mace ana so to daga ciki iya girki yanzu inda za ki ƙware a girki ba akwai wani littafi ne sunan shi wanda wani littafi da wata ‘yar Kano ta rubuta da Hausa a yi littafin ya shahara shekara kamar biyar haka na san sunan wai ku ku faɗa da kanku da Hausa aka rubuta akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku an rika samun shi a nan shagon su tsandari da wajen su ɗan Nijar a Kano nan nan Zaria ma sun ɗan rika kawo shi wanda littafin mace ta yi shi kuma ta ba shi sunan da ke nuna abubuwan su ne nasu na mata kai namiji sai dai ka sayo matarka me sunan littafin ba su fi bai kuwa ya kankara wannan bai haka kaɗan na an tuna ba a san wani littafi sirrin mu littafin ya shahara ai nan FM na sha jin suna maganar littafin wasu shekaru baya sunan littafin sirrin mu sirrin mu mu mata wasu laƙunƙuna ne na zamantakewa da wayewa matar ta koyar. To ke ma yanzu zaki iya samarwa da wasu haka, almutaba'atul mustamirra idan mace ta samu ilimi da goyon bayan iyalanta to za ta zama tana ci gaba a rayuwa ta duniya yajibu alal usrati an tutabi al mar'a fi rihlatiha at-ta'limiyya ya kamata iyalai su rika bibiyar mace a harkar ta ta koyo a sai maki littafai a sai maki kayan koyo a taimake ki wa an tuqaddima laha da'ama su rika ba ta duk gudunmawar da ta kamata ta kuɗi wal musa'adatan lazima da taimako na yau da kullum sai al khatima alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فإني بهذا وصلت إلى نهاية الكتيب da wannan mun zo ƙarshen ɗan wannan littafi nan ba abin nan ba wannan nunin ɗin wa ma kana fihi min khairin wa sawabin fa min Allah ta'ala abin da yake na daidai to daga Allah ne wa ma kana fihi min khata'in wa zalla abin da yake a ciki na kuskure da zamiya faminni wa mina shaitanin la'inin rajim to daga gare ni ne daga kuma shaitan la'anan ne abun jefewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam